الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مدداوة أدرس واتنا قائدودين ilimin balaga da kuma alaƙarsu da alƙur'ani mai girma da suna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi mukaddima wannan shine kenan zaman mu na biyu kafin zaman mu na ƙarshe wanda za mu yi insha Allah ta'ala bayan wannan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala iya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya za mu tashi za mu tashi a ilmul bayan za mu tashi a ilmul bayan ilimin balaga ana kasa shi ne gida uku علم البيان
Welcome to Alifu.
ده علم المعاني ده علم البديع علم البيان علم المعاني ده علم البديع waɗannan su ne ilmuka guda uku da ake kasa ilmin balaga a ƙarƙashinsu da ilmul bayan da ilmul bayan da ilmul ma'ani galibi suna da alaƙa ne wato da ma'ana da ilmul badiyya shi kuma yana da ilmul badiya shi kuma yana da alaƙa ne da lafuzza duk da yake ma'anar tana tare amma ana hankalta ma al-muhassirat al-lafziyya wannan shine to don haka za a fara da ilmul bayan ilimi na bayani akwai wata nukta mai muhimmanci da na faɗa ban yi bayanin wajen fasaha galibi za ku ga malaman balaga suna kafa hujjar fasaha da muhimmancinta game da abin da ya zo wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas wa akhi harun huwa afsahu minni lisana suna nuna cewa kenan haruna ya yi annabi musa fasaha a'a na abinda suke nufi bayaninsa yana fitowa a fili ana jin abinda yake faɗa ba ana nufin ya fi annabi musa fasaha ba don ya ce wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli su fahimci magana ba don haka nan ba ana zancen fasaha bane ta fuskar kwarewa wajen jance annabi harun alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim ya fi annabi musa ba haka ake nufi ba wanda kuma za ku ga galibi waɗansu suna kafa hujja da wannan ya kamata mai hatta to sai mu je zuwa ga ilmul bayan ilmul bayan za a fara da at-tashbihu at-tashbihu da arkanu sallah tana da rukunai to yanzu za mu zo ga tashbihi cikin ilmin balaga shi ma da rukunansa in an ce a tashbihu masdar ne na shabbaha yushabbihu tashbihan dukkan fi'ili wanda ya zo harfanto harfansa babu harfin illa a ƙarshe to waznikin shi taf'il yake zuwa qaddama yuqaddimu taqdiman qaddara yuqaddiru taqdiran mayyaza yumayyizu tamyizan karrama yukarrimu takriman shabbaha yushabbihu tashbihan mun ji wannan da kyau to in an ka ce shabbaha ya kamanta wani abu da wani abu ya kamanta wani abu da wani abu wato kulla kawance na kamance ce ya tsakanin abubuwa shine tashbihi abin da yake da kyau za ka ga an kamanta shi in abu na da haske sai a kamanta shi da min rana ko ba ka da bane to kaga in abu yana da baki sai a kamanta shi da gawayi misali ko ba haka ba in abu yana da zafi a kamanta shi da wuta misali to shine tashbih to arkanuhu rukunansa sai suka kawo al'amfila mu ba za mu dauki waɗannan amfila din ba sai mu je zuwa ga ƙa'ida in ka ɗiba safha ta ashirin a cikin littafin za ka ga wannan sun ka ce alƙawa'idu ƙa'idodi a tashbihu ya an ka ce tashbihi bayanu anna shay'an ka yi bayanin cewa wani abu au ashiya'a ko waɗansu abubuwa sharakat ghairaha sun yi tarayya da waninta fi sifatin a cikin wata sifa ɗaya au aksara ko mafi ɗaya ko fiye da ɗaya kenan tana yiwa cikin sifa guda ne kakkamanta su ko kuma cikin sifofi daban-daban bi adatin amma da kayan aiki shine adatin in an ce adat jam'i ne adat jam'i ne amma kace adat in ma tsayawa zaka yi ada zaka ce don at-ta'ul marbuta inda al-waqf 'alayha tuqlabuha ko tuntaquha an za a karanta ta ta'ul kidan ita ce adat jam'i ne don ta'ul maftuha ce in ce ada guda ne domin ta'ul marbuta ce da yau kuma masu karatu ko cikin qur'ani za ka ga wannan ta'ul marbuta wanda suka aika afkawa cikinta faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma za ka gina ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmat inna fi zalika la aya ba ka ta la ayatan kai tsaye wani kuma ya ce inna fi zalika la ayatan ba a ta la ayatan ko fathataini ne ko kasrataini ne ko dhammataini ne ko fatha ko kasra ko dhamma in dai za a tsaya a kanta ta take komawa ina fata na fahimta ta inna fi dhalika la aya ba ta inna fi dhalika la ayat annaraka hada bi adatin da kayan aiki hiyar kafu ko ka yi amfani da harafi na kafin au nahwiha ko abin da ya kama da kafin tamkarta kenan malfuzatan ka faɗe ta asalin lafaza shine jefawa lafazal bahru samaka kogi ya jefo ya jefo da kifi an gane ko to amma nan malfuza ana nufin wanda an kafurci domin baki yana jeho kalmomi ne aw malhuzatan ko ko za a hankalta su aslin allahzu shine an-nazar bi mu'akhkhar al-ayn ka kalli abu da nan gefen idonka shine allahz amma sai aka ce malhuzatan ma'ana ana gano ta amma ba a yi furci da ita ba shine tashbihi mun jira da kyau ƙa'ida ta biyu arkanu tashbihi arba'atun rukunan tashbihi hudu ne al-mushabbahu wanda an ka kamanta al-mushabbahu bihi wanda an ka kamanta da shi ga wanda an ka kamanta ga wanda an ka kamanta da shi wa yusamma yani ana kiran su tarafai tashbih sassa guda biyu na tashbihi taraf taraf gefe intabe idan an ka ce taraf an kai mara'un fatha yana nufin gefe wa aqimi salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl idan an ka ce taraf an kai mara'un sukuni yana nufin gani fihin na qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan mun ji da kyau to dan haka tarafai tashbihi sassa guda biyu ko gefe biyu na tashbihi ake kiransu wajen malaman balaga wa adatu tashbihi abu na uku sai a samu abin aiki na tashbihi ya faɗi kamar kafin kamar abin da ya kama da ita kuma wa wajhu shabahi da fuskar da suka yi kamanceceniya wa yajinu yace ya zama tilas an yakuna aqwa ya zamanto shi waje hushabihi ya fi ƙarfi ya fi girma wa azhara ya fi fitowa a fili a sarari filmu shabbahi bihi daga wanda an kai kamanceceniya da shi aka kulla kamanceceniya da shi minhu daga gare shi filmu shabbahi daga wanda shi ne aka kamanta wanda larabci ne zo zurutu yana bukatar misali in nice muhammadun kal'asadi fi shaja'ati muhammadun shine mushabbahu kal'asadi al'asadi shine mushabbahu bihi alkafu ita ce adatu tashbihi fi shaja'ati shine wajen sharufu kina abu hudu ga su sun haɗu na kamanta muhammadu da zaki an san da ya jarumtar zaki ba a kamanta ta ta adam ko ba haka ba sannan kuma abin da ni kamance ce na da shi ne amfani wajen kamanta su kafin ni ta ina ne na ce sun yi kamance ce niya kasance wasu ɗan adam a'a muhammadu ɗan adam ne zaki kuma dabba ne amma fi shaja'a a wajen mi a wajen zamunta to waɗanda su ake kira arkanun tashbihi kenan waɗanda ƙa'idodi guda biyu da muka ɗauka suna karantar da mu abu biyu me ake nuhi da tashbihi ta'rifut tashbih sannan kuma arkanu at-tashbih mun gani to za mu je gaba za mu zo alaka shi da alqur'ani karshe ne za mu kulla kaucece ne sai babi na biyu in ka diba cikin safha ta 23 ga wanda yake dauke da littafin aqsamut tashbih yanzu an shigo cikin aksamun tashbihi tunda shi tashbihi kala kala ne to yanzu ya za mu gane bayan mun gane tashbihi mun gane arkanun tashbihi ya za mu samu aksamun tashbihi sai sun sai ka zo safha ta 25 alqawaidu jam'i ne na ka'ida kenan tashbihi ya kasu gida biyar an gane ko wagga lamba ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai su lambobi ne na ƙa'idodi in tabe lambobi ne lami na ƙa'idodi amma shi tashbihin ya kasu gida biyar can akwai ƙa'ida ta farko akwai ƙa'ida ta biyu kenan zan sai suka ƙara ta uku kai hatta da kake kuskure ne akai in tabe akwai at-tashbihu al-mursal tashbihi kamancece ne ya wanda al-mursal asalin al-mursal shine abinda aka wanda aka saki ba a daure shi ba ma zukirat fihi al-adatu wanda an ambaci kayan aiki kamar kafu inda ce muhammadun kal asad ko muhammadun mithlu al-asad sai kuma at-tashbihul mu'akkad tashbihi wanda an ka kar fafa ma hubifat minhu al'adatu wanda aka shafi ada a cikin shi kayan aiki an gane ko yan an shafe kafin an gane ko sai da mutu kenan muhammadu al'asadu ko haka muhammadu shi asadu to sai ce mu'akkad at-tashbihul mujmal tashbihi wanda an mujmali dunkule ma hudifa minhu wajhu shabahi wanda an ka shafe wani hushabai da an ka ce muhammadun kal'asad sai an kai shuru to suna ne mujibal domin kal'asad fi ma za a cikin mu التشبيه المفصل تشبيه مفصل ما ذكر فيه وجه الشبه wanda an ka ambaci fuskar kamanceceniya ko ta inda suka yi kamanceceniya ko wurin da sun kai kamanceceniya nice muhammadu kal'asadi fi shaja'ati to in nice muhammadu kal'asadi fi shaja'a to mufassal ne domin na faɗi wajhu ashara sai a tashbihul baligh ma hudifat minhu al'adatu wa wajhu shabahi shi ba tashbihi baligi an shafi al'adatu kaya aiki kamar kafo kuma an shafe wajhu shabahi to ya zama tashbihul baligi in nace muhammadun asadu sai ne shi kaga ban ce kal asadi ba ban ce kuma fi shaja'ati kenan tashbihi ya kasu gida biyar in an ambaci adatu shabahi to ya zan mursal in ba ambace ta ba ya zan mu'akkad ya an ambaci wata shabahi ya zan mufassal in ba a ambace ta ba ya zan mujmal in aka shafe adatu da wata shabahi ya zan at-tashbihu al-baligh wanda ya kai matuƙa ban sani ko mun fahimta ba to wannan ita ce ƙa'ida duk waɗannan ƙa'idodi ne da ke bayarwa kafin mu je wajen alaƙanta shi wato da alƙur'ani mai yawa idan muka zo a safha ta 33 sai suka zo zuwa ga wani tashbihi nan wani tafsimi ne can an kassama tashbihi gida biyar ta fuskar adatu shabahi da kuma wajhu shabahi nan ko za a zo a kassama tashbihi ta fuskar ta'addud an gane ko as-sifat idan sifofi suka zama ba sifa ɗaya bane suka zama sifa fiye da ɗaya biyu uku hudu biyar suka kamar cece na cikin ko kai kamanta wani abu da wani abu cikin fuska ta kai biyu uku hudu biyar to na kuma me ake kiran shi sai suka ce suna ne tashbihu tamthil suna ne tashbihu tamthil kaga ai tashbihu kamar cece ne at tamthil kuma kamar cece ne amma nan suna nufin tashbihi ne wanda sifofin sun wuce sifa daya kenan sun zan masu yawa to sai mu zo zuwa ga ka'ida sun ka ce a safha ta 35 ga wanda ya rafi littafin alƙa'idatu ƙa'ida yusamman tashbihu tamfilan ana kiran tashbihi tamfili na kamancece ne ya da yawa idan kana wajihu shabahi fihi idan fuskar da suka yi kamanceceniya a cikinta suratan sura ce muntaza'a wadda aka zaro aka ciro aka fisgo aka ɗebo naza'a wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha naza'a tunda kalma in ba harafin qur'ani wani bi sai mutun yanzu kamar bako kalma ce to muntaza an cicciro ta min muta'addidin daga ababe daban-daban muta'addid daga al'adadu ne abubuwa daban-daban ba na ba bugara ba wa ghairu tamthil ko wa ghairu tamthil ana kiran tashbihi ba tamthili ba idan lam yakun wajhu shabhi kadhalika in wajhu shabhi bai kasance ba sura ce wanda aka cicciro da abubuwa daban-daban kenan ya zama to fuska ɗaya ce kamar da ni bayani ke in fuska ɗaya ce ba a kira shi tamfili in fuskoki ne daban-daban ya zama tashbi a tamfili haka malamai suka faɗa to wannan ka'ida mu bayar da ita duka za mu zo lokacin da za mu ba da alaƙa su da alƙur'ani mutum zai fahimci ina ne aka sama gaba sai mu je safha ta arba'in da biyar safha ta arba'in da biyar cikin wannan littafi za ka ga an sa at-tashbihu ad-dimmi da dadul da mimun da nun tashbihi wanda ake kira dimmi wato asalin domina ya lamunci abu in ka te cikin ilimin fiƙi za ka ji an ce babi na lamana ko lamuni saboda malam bahaushe bai da toa doman ce ce lamuni kana ba ni lamuni to dunna ya an ce dunna abinda ya kunshi wani abu to tashbihi ne dimni kumshe yake ma'ana abubuwa ne za a kawo babu adatu shabahi babu wajhu shabahi amma kuma kuma sai mai hankali zai gane an yi kamanceceniya don haka kamanceceniya ne wanda a kumshe take a dunkule take a ɓoye take shi yasa su za su kiran shi a tashbihul khafiyi a ɓoye ki ba ka iya fahimtar sa sai mutumin da yake da kaifin basira mun gane wannan to da suka zo wajen ƙa'ida a sufa ta 47 sai suka ce a tashbihu dimniyu tashbihi na kumshe wanda a ɓoye tashbihun shi tashbihi ne la yudahu fihi al-mushabbah ba a dora mushabbah a cikin sa abin kaman wanda za a kamanta wal mushabbahu bihi da abin da za a kamance ce da shi fi suratin a cikin sura min suwarit tashbih al-ma'rufa a cikin surori na tashbihi wanda an ka sani kenan ba a dora su a inda mutum yake ganin su a fili bal yace a aha yulmahani ana tsinkansu ana hango su fitar kibi a cikin haɗin jumloli ya ce wa hazan nau'u wanga nau'i yukuta bihi ana zuwa da shi kiran wanga nau'i na tashbihi ana zuwa da shi liyufida don ya ba da fa'ida da ma'anar cewa أن الحكم الذي أسند إلى المشبه hukuncin da aka danganta zuwa ga abin da aka yi ma hukunci da shi mumkinun yana yiwuwa kenan yanzu an zo da mushabbahu an zo da mushabbahu biyu amma ba a yi kamance ciya da shi ba amma abin da ake so a nuna maka hukuncin da ya tabbata ga wancan in ka ɗauke shi ka ɗora ga wancan yayi amma ba a ce ba ka yi ba kenan kai da hankalinka ne zaka yi zaka yi wannan aikin shi yasa an ka kira shi at-tashbihu ad-dimmi bari dan bada misali da wani baiti da sun ka kawo cikin bahati a safha ta 46 yace man yahun inji mutanabbi yas halul ko yasulul hawadu alayhi ma li jurhin bi mayyitin ila bi kusan bai tuka hatsari gare su man yahun mutumin da yahun ya mai da kanshi banza shine hana yahun ya wulakanta amma ka ce man yuhin wanda yake wulakantar da mutane to a nan waɗansu na ɗaukar shi man yuhin ne wanda ke yi ma mutane wulakanci wasu sun ce man yahun wanda ya mai da kanshi banza to ya salu hawalu alaihi sai wulakanci ya sauki a kansa idan ka mai da kanka banza baka kula da kanka ba baka mutunta kanka ba baka yi abin da za a kimanta ka da shi ba dan nan ba ana nufin ba kawai ka mai da kanka banza shine ka zama to a'a baka abin da ya zama to kana ƙarya to kai na ka wulakantar da kanka kana saba alƙawari kai ka wulakantar da kanka kai kan zauna jahili ba kai karatu ba kai ka wulakantar da kanka kai kan zauna baka da aiki ka zan dan zaman banza dan zaman kashe wando kai kan wulakantar da kanka to in ka bai da kanka haka ya sanu hawaru alaihi sai wulakanci sauki a kanka ko ko manyuhim wanda ke ma mutane wulakanci to ya sanu hawaru alaihi yi mishi wulakanci zai zama mutuwa mai sauki sai mutanabbi ya ce mali jurhin bi mayyitin ilani an gane ko asalin shi wato ma ilamun li jurhi mayyitin ilam shine radadi daga alimun ne wannan alhamza sai ta yi an ka juya ta aka jirkita ta aka birkita ta sai aka mayar da ita ya'u domin da wawun da alhamza yan an ka ƙara musu wata alhamza yan an ka tahi an ka birkida an ka juya da an ta cikin mastar da kasara ta gabace su sai su koma yaro kakan gabi ɗaya na biyu ba da misali asalin alama abu yana raɗaɗi to alamahu ya sa masa raɗaɗi an ƙara alhamza yuɓlimuhu yana masa raɗaɗi ilamun sanya masa raɗaɗi asalin amina bari mu yi ƙwaro-ƙwaro amina ya samu aminci to a amanahu sai aka ƙara alhamza ya amintar da shi sai aka ce amana ko amina ya samu aminci amana ya yi imani yu'minu sai aka ce imanan ba a ce imanan ba to haka wawon wajaba ya wajaba aujaba ya wajabta mishi yujibu sai a ce ijaban ba a ce ijaban eh shi yasa kakka sa tsammanin akwai ilimin da za a zo a yi karatu shi kadai a tashi sarfu na iya faruwa cikin balaga na hagu shi faɗo cikin balaga na soshi su faɗo cikin balaga shi yasa wannan tunanin ilimi guda za a karance shi a fita shi ya afka cikin matsala shi auka musu matsala saboda kulli zai zo cikin wani ilimi da za a wani shi kuma kai wannan karatu ilimi ba sai ka ci kai kawo shi ɗaya na bai da amfani haba jama'a mallami na ka abu a ce bai da amfani ha shi yasa takhassus da ake yi a jami'a ba shi ke nuna za ka yi takhassusi a wani ilimi ba haka zan doktor baka san komai cikin sauran ilmukan ba haka ake nufi ba a'a za ka san waɗannan ilimin mukan saura yadda za su taimaka maka ka kai ga cin mafurin ka cikin wancan ilimin amma babu ilimin da za ka karance shi zunguru haka kai ƙarshe ba karanta wani ilimi ba babu shi a yanzu kana sun ka karanta misali tafsiri shi kenan sai ka iya tafsiri ba ka iya nahawu ba ka iya sarfu ba kuma ka san tafsiri ka iya tafsiri kuma ba ka san yadda ake tace hadisai ba waɗanda suka inganta haka kawai sai ka zo shi kenan kuma ka ɗauko duk hadisin da ka watsa ka watsa ka fasara aya da shi yau ina aka tafsirin kuma bai yi ba to wannan ya kamata mu fahimci shi almuhimmu da kalma ta ilamin tana nufin raɗaɗi asalin ta ilam ne alhamza biyu to yace mali mai asalin maganar ma bi mayyitin ma ilamun li jurhi mayyitin babu raɗaɗi ko ba a iya sawar raɗaɗi ga raunin mamaci idan mutum ya mutu ana iya masa rauni babu malam bahaushe ya ce duk ɗai matacci ya kare ga wuya ko ya kare a wuya ko ba haka nan bane sun ka ce inna shata ko ba haka nan bane la yadurruha salhuha ba'da mautiha akuya idan ana fidatta bayan ta mutu kana jin wani rodani babu to nan kaga babu tashbihi wanda zaka gani amma na ana son a kamanta maka yadda gawa ba ta jin ciwon raɗaɗi haka ne mutumin da yake wulakantar da mutane bai dace ya ji ciwon wulakancin da aka yi mishi ba wace za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha fa man itada alaikum fa'atatu alaihi bi mithli ma atada alaikum shi yasa wanda ka'ida da mun yi aiki da ita da da yawan ababen da musulmi suke yi mutuna da addinin shi yanzu idan wani malami yayin kuskure yana karatu wani abin da yake so ya shiga gidan rediyo ko TV ko internet ya kira sunan shi ya kira ranar ya faɗi kuskuren da yi haka ne ko ba haka ba to shi idan aka bai haka yana so ai bai son haka to yadda kake son kai ma a tattauna da kai har a gane manufarka haka kowa yake son shi ma a zauna da shi a tattauna a gane manufarsa yadda kake iya bin diddigin kurakuran wani ka gano su kai ma baka tsira ba abin naka ɗin a gano su amma saboda ba a ɗauke shi aiki ba shi yasa ba a ɗauke shi ba aiki a'a idan kuskure ya bayyana ba dole bane sai an kira sunan kana ya cewa wasu sun faɗi kaza sun faɗi kaza amma muna ganin kaza shi ne kaza kuskure ne ga dalilan amma in kana so a faɗe ka kai ba za a samu wanda zai bi ta bayan ka mun gane wannan da kyau don haka dai kun ga at-tashbihu dhimni nan bai ce ya kamanta mai wulakantar da mutane ko kuma mutumin da ya wulakantar da kansa da mi da matacce yadda matacce baya jin radadi shi ma wannan baya jin ciwo bai san ciwon kansa ba mun gane wannan suna ne at-tashbihu ad-dhimni yanzu bayan tashbihu dimni sai mu zo zuwa ga safha ta hamsin da biyu agrab tashbih agrab da an ce agrab jam'i ne na algharadu ana kiran shi alhadafu ana kiran shi anniyatu ana kiran shi addafi'u don karki da kyau ya an ce agrar yana nufin manufofi yana nufin manufofi manufa al-maqasid manufofi al-aghradu manufofi anniyatu niyoyi da suka sa aka yi wani abu al-ilalu illolin da suka sa aka yi wani abu al'asbabu sabubban da suka sa aka yi wani abu muna garewa kenan ko addawafi'u ababen da suka tunkuda ɗan adam kenan daga dafa'ali ya aikata wani abu al'ahdafu jami na hadaf da hababba manufofi da suka sa aka aikata wani abu to shi tashbihin nan me yake sawa a yi shi ƙarami ya kamata a ce an san dalili tun da ba a yin abu haka kawai ba dalili inda a ilmanci ne aka yi shi to sai mu zo zuwa safhata hamsin da hudu agradu tashbihi kafiratun dalilin da sa ake yin tashbihi kafira suna da yawa sun ka ce min hama ya fi bayanu imkanin mushabbahi wani lokacin abin da sa ake tasbihi don a nuna maka cewa kamanceceniyar abu ce mai yiwuwa kuma abin nan abu ne mai mi yana iya kasancewa وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب lokacin da za a danganta wani abu gare shi mustaqrabun baqo abin mamaki la tazulu gharabatuhu wannan mamakin baya gushewa illa bi dhikri shabihin lahu sai an kamanta shi da wani abu yanzu an kace wani zai iya wani abu wani da Aisha ba zai yi ba to amma an kamanta shi da wani irin sa yayi shi kaga sai kaga ka yarda da cewa abin yana yiwuwa mun gane wannan na biyu ana yin tashbihi da hal bayanu halihi ayi bayanin halin da yake ciki ko halinsa wa zalika hina ma yakunu mushabbahu ghayra ma'ruf as-sifa galibi wannan ana samun shi ne lokacin da shi al-mushabbahu wanda ake son a kamanta da wani abu ghayru ma'ruf as-sifa ba a san shi da wannan sifa ba qabla tashbihi kafin ayi tashbihi fa yufiduhu tashbihu alwasfa sai tashbihi ya gadar da shi ya amfana da shi da wannan alwasfa kamanceci da aka mun ji wannan ko bayanu miqdari halihi ana son ayi bayanin gwargwadon halinsa can hali ne an kai bayani nan ko gwargwado tunda yana yi a ce mutum yana da abu to kaɗan ne matsakaici ne mai yawa ne nan ba a yi bayani ba in ka zama da mai sun faɗi magana ka ce a kai biya ba to bayanu hali da bayanu gidan hali duk da yin in tabe bayuwa a faɗi magana akan banza galibi akwai dalili sai dai in baka gane ba kai kokari a ganar da kai bayanu bi qadaru halihi ayi bayanin gurgurdon halinsa wa zalika idza kana al-mushabbahu ma'ruf as-sifa qabla at-tashbih in ya zamanto abinda za a kamance cina da shi yana da sifar yana ɗauke da sifar an san shi da ita ƙablar tashbihi kafin a kamantar da shi an gane ko wato qabla tashbihi ma'rifatan ijmaliyya amma an san shi a dunkule wa kana tashbihu yubayyin miqdar hadhihi as-sifa shi ko tashbihi sai ya bayyana gurgurunta kadanci mai yawa ce matsakaiciya ce shi tashbihin zai bayyana tunda an san yana da sifa kire yanzu ba sifa ake son a san yana da ita ba ko bai da ita ba ya adadin ta yake ya karfin da yake na hudu taqriru halihi tabbatar da halinsa tabbatar da halinsa kama idan kana ma usnida ila al-mushabbahi yahtaju ila at-tathbit kama abinda in anka danganta shi anka kamanta wani abu da shi aka ce yayi kama da kaza yahtaju ila at-tathbit yana bukatar sai an tabbatar akwai abinda in an faɗe shi ba bukatar tabbatarwa kuma ga mun in nice misali makaryaci yayi ƙarya yana bukatar tabbatarwa mutumin da an san shi da ƙarya don an ce ya yi ƙarya na bukatar wani takidi ko tafriti bai bukata ina fata an fahimci amma wanda bai saba ƙarya bai an kace ya yi ƙarya ya tafi ila tafbi yana bukatar sai an tabbatar da dalilai makaryaci in yayi gaskiya sai an bi dalilai ana tsoron ya fi sota yahtaju ila at-tathbit wal idah bil mithal yana bukatar a tabbatar kuma al'idah daga audaha ne wajen wawunan yawon ɗin wawon ce audaha yudihu idahan yana buƙatar a bayyana shi bil misal a ba da misali daga ciki akwai tazyinul mushabbahi ana son a ƙawata shi daga zina ne a ƙawata shi ya zama to mai kyau kaga idan ka kamanta abu mai haske da rana kaga ai kanun yana da kyawu ko ba ka nan bane kada su kuma abin nan abu ne mai kyau wanda za ku ga wani lokaci duk da yake dan adam ya fi dabba kyau amma zai ga ana kamanta dan adam da wasu dabbobi na fata ana fahimta ta wani lokaci saboda ana hankalta ba kamar suna cikin ni'ima aw taqbihuhu ko ko muzanta shi ko munana shi an da abin bai da kyau mun gane ko to galibin tashbihi kamar da sun kasa alama number 1 a safha ta 54 in ka diba kasa suka ce al-aghrad al-mazkura fi al-qa'ida tarji'u jami'uha kama tara ila al-mushabbah galibi wadanga aghrad da an ka fada suna da alakari da al-mushabbah wa hadha huwa al-ghalib wa qad tarji'u ila al-mushabbah bihi amma wani lokacin ana samun waɗannan abubuwa su kuma zuwa ga mushabbah bihi wa dhalika fi at-tashbih al-maqlub zai zo cikin tashbihi maqlubi kaga matsalubi shi ne wanda an ka juya aka jirkita aka birkita to wannan shi ma mun zo ƙarshen shi yanzu zai mu zo zuwa ga tashbih al-maqlub ina ganin ba cikin tashbihi shine wato ƙarshe tashbihul maqlub bayan tashbihul maqlub sai mu zo zuwa ga wato aqd al-alaqat إن كتجيب صفحة خمسين ترى التشبيه على المقلوب تشبيه وانت أنك جركتا ينظر إلى أنك شيء فسكر ولمتن تنا حسكي كمرانا أي أنسى رانا تفي فسكر حسكي تو إلى أنك شيء رانا tana haske kamar fuskar wani ai an ji wadda abin ko to wani lokaci ana yin haka lil mubalagha to shi a tashbihu al maqlub dan mu gane da ba da wannan misali yanzu misali wani ne an san shi talaka ne amma yana da yawan kyauta sai a ce wani yana da yawan kyauta kamar wani babban mai kuɗi amma mai kuɗi ba a cewa yana yawan kyauta kamar wani domin bi domin shi wancan mawadaci ne to amma ana iya juya shi shi ba juyawar kala biyu ce juyawa mai kyau da juyawa mummuna Allah subhanahu wata'ala ya ce duk da ke muka wajen shiga cikin alaƙa shi da alƙur'ani ba amma zan ba da misali saboda wani lokaci zuwa yake Allah ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أنا أكون تشبيهي مقلوبي da sun ka ce innama albayu misalin riba sun ka ce ai shi saye da sayarwa kamar mi yake kamar riba wa ahallallahu albai'a wa harrama riba shi ko Allah ya halatta saye da sayarwa ya haramta mi riba shin in bayi za a yi shin ribata za a kamantawa da saye da sayarwa ko saye da sayarwa ne za a kamantawa da riba ai ribata ya kamata min a kamanta da saye da sayarwa don shi saye da sayarwa asalin shi ne halas to amma saboda yahudawa mugane yan ta'adda ne don dama da riba suke mallakar dukiyoyin al'umma shi suka yada bankuna a duniya dama abu uku ne suke amfani da su wajen mallakar al'umma tun da su ba sa auratayya da waɗansu ƙabilu kun fahimta addinin su sai su sai yaren su sai mai jin yaren su to ba su yawa to kuma suna so su mallaki mutane kaga ga su kaɗan ga su mi suna so su mallaki masu yawa to sai su kekiro riba sai su mamaye dukiya al'umma domin za a iya hana ka kai abin da kake so baka da dukiya na biyu sai su yi kokari su shiga tsaro su rike tsaro shi yasa duk duniya inda suka zo suna so su zamanto su ne ke gudanar da tsaron mutane na uku sai su rike kafafen yada labarai su zamanto su ke ba mutane labarai su yi saitin hankulan su shikenan to sai sun ka ce innamal bai'u mislul riba kaga marmakon su ce innamal riba mislul bai tunda shi kasuwanci ba a shakkar kasancewar sahalar amma ita ne ba ita ake bi ake shakka to amma saboda ta'addancin su sai suka ce a inna malbar ubi sullu riba ai shi sai da sayarwar tamkar riba shi kaga maimakon a ce shege ya yi kama da mai uba can ka ce mai kama ya kama da shege mai uba ya kama da shege shi ne haka muna fahimtar wannan to da haka tashbihul maqlub kenan don mu gane da ba da misali da alqur'ani dama shi sani cewa alaqatuhu bil qur'ani was sunna saboda wani ganin yake ilimin balaga bai da wata alaka ma da alqur'ani da sunna kawai hayaniya ce wata suna suka zamna suka rubuta abin da suka gana ba a'a waɗannan abubuwan qur'ani da yaren larabci ya sauka cewa ilimin ilmukan larabci alqur'ani bai da alaka da su kuskure ne mu san yadda suke da alaka don mu yi amfani da su kada mu shiga cikin abubuwan da in muka faɗe su a duniyar ilimi za a gane ba mu yi karatu ba da ka zo kace ilimin balaga ya tsaye da alaka da alkur'ani shirme ne hayaniya ce inda aka san ilimi da ne kaɗai za a yi wanda an san ya kamata mai da shi makaranta ba sani ko fahimta ba to Allah ya kyauta at-tashbihul matlub safha ta 59 sai mu je zuwa ga safha ta 60 al-qa'ida qa'ida at-tashbihu al-matlub shi tashbihi wanda an ka juya huwa ja'alul mushabbahi mushabbahan bihi shi wanda ya kamata a kamanta shi da wani abu sai a maida shi shine ake kamanceceniya da shi biddi'ai tare da kirayarwa cewa anna wajha shabahi fihi aqwa cewa wajhu shabahi fuskar kamanceceniya a cikin shi aqwa ita ce mafi girma wa azhar kuma ita ce mafi bayyana kamar da ba ku misali innamal bay'u misal riba kaga shi bai shi a halal arriba shi a haram malmakon in ma yi da rai a ce a ce in innamar riba misal bai amma saboda ta'addanci sai an ka bai da shi kasuwancin ma da a halal shi da ya kama da riba kaga iddi'ai na so kai eh an mai da asal ya koma fara an mai da fara ya koma asal don mu fahimta mun fahimci wannan da kyau yawwa to kafin mu shiga cikin bayanin alaƙa tsakankanin su za mu gane cewa wato shi tashbihi wani lokaci yana kama da ƙiyasi a cikin ilimin shari'a yana kama da min da ƙiyasi a cikin ilimin shari'a galibi in ka iske tashbihi to sai ka iske akwai ƙiyasi a wannan wurin ina fata ana fahimta ta kenan yanzu za ka ribantu da tashbihi ta ina ta fuskar balaga da kuma alaƙa shi da alƙur'ani kuma ka yi amfani da shi ta fuskar ne shari'a ƙiyasi ina fata an fahimce ni yanzu kaga in ni ce alburkutu sunan wata giya ce da ake sha kasashen hausa alburkutu an gane ko kalham kamar giya take ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ƙiyasi ne tunda zan haramta ta to kaga arkanut tashbihi almushabbahu bihi alkhamr almushabbahu burkutu wajhu shabahi shine as-sukur adatut tashbihi alkaf alillatu as-sukur shikenan to kaga tashbihi ya tabbata kuma bi kuma kiyasi ya tabbata idan muka duba cikin wani littafi sunansa al'itqan fi ulumil ƙur'an na imam asiyuɗi mutanen mu sayuɗi suka cewa sayuɗi ba to imam asiyuɗi malami ne da ƙasar misir masar wagga masar wata jiha ce ake kira asiyuɗi to mutumin da ya fito daga wannan jihar sai a ce siyuɗi ba a ce asiyuɗi ba kuma ko da ka faɗa da alhamdar dai ba laifi bane amma su yutun dai shine ya shahara ko ni da nisan imam suyuti malami ne wanda a duniyar musulmi ana sifanta shi da cewa malami ne wanda ya yi rubuce-rubuce da yawa kusan akwai wani malami zaka yi littafi da ya rubuta a rayuwarsa wani malami littafi biyu wani malami littafi arba'in wani hamsin wani sittin ko ba haka ba to wani ɗalibi da ya bincike a kan rayuwar imamu suyuti da ya zo wajen littattafan da imamu suyuti ya rubuta tunda in kayi bincike kan malami za ka san wace kabila yake a wani zamani ya rayu a ina aka haife shi su waye malamansa su waye ɗalibansa ko wanda suka shahara daga cikin malamansa da ɗalibansa ina da masu yawa an gani ko littattafan da ya rubuta da jarabawa da ya ci karo da ita a rayuwa da ya zo a wajen imamu suyuti da ya zo wajen littattafan da ya rubuta sai sa maktabatu imamu suyuti don littafansa ba a cewa mu'allafatu sai a ce maktaba sai da ya kilga ya lissafa littafi 400 ina ganin da 40 da wuri a cikin bincike da aka yi akwai wani littafi sunansa allam'u allam'u da ainun fi bayanin asbab imam suyuti ne wani littafi cikin asbabu wurudul hadith kusa akwai asbabun nuzul na ayat to shi ba hadisi akwai dalilin da yasa aka faɗi shi to sai littafi allam fi bayanil asbab akwai malamai da dama da suka rubuce rubuce akan wannan cikin wannan littafin ina da shi a gida muqaddima waɗanda suka yi tahqiqi suka ce an gano abinda imamu suyuti yanzu aka cimma waɗanda ya rubuta littafi 661 me yasa saboda imamu suyuti tun da ya kai ina ganin shekaru ko 40 ne suke cewa sai ya daina fita yana da littattafai da maktaba sai dai na fita har ya mutu ya koma ga Allah bai sake fitowa ba sai sallah ko juma'a rubutu kawai yake rubutu kawai yake rubutu kawai yake shi yasa yana da wahala ka ji wani fanni wanda Imam Suyuti bai rubutu a ciki ba to wannan ɗaya ne daga cikin littattafan da Imam Suyuti ya rubuta al-Itqan fi ulum al-Qur'an wannan littafin cikin ulumul qur'ani yana da muhimmanci kwarai da gaske domin ya kawo nau'i nau'i guda 80 game da mas'aloli na ulumul qur'an nau'i yau kenan 80 to nau'in nan guda 80 da imamu suyuti ya kawo idan ka samu wannan littafin ko ina sai ka nemi wata mas'ala tunda tana da alaƙa da ulumul qur'an sai ka sanya a babi kaza a aya kaza imam suyuti ya kawo mas'ala ta kaza sai ka ja layi ka samu dan karayon sai ka rubuta rada ka zo kana nazari inda ka tafsiri kana zuwa daidai wurin sai ka ga inda ma'aluma take sai ka je sai ka dauko sai ka yi bayani in ba haka ba sai ka zauna da al-itqan fi ulumi qur'an hatta kare ba kai istishhadi da shi ba haka ne ake yi sai zama to mas'ala 80 ka samu wuri 80 ka jefa su alal aqalla dan akwai mas'ala da tana yawan maimaituwa mun fahimci wannan da kyau ɗai kenan to yanzu sai mu zo wajen littafin al'itƙar fi ulumil ƙur'an akwai wanda ake yi mujalladi ɗaya za mu ɗauki al'itƙar mujalladi ɗaya ne akwai waɗansu za ku sun yi mujalladi biyu to ni mai mujalladi biyu ne yanzu nan yake a hannuna ga almujalladul awwal da almujallal athani to shi yasa in ka ji wani malami ya ce al-itqan mujalladi guda ne kaka ce a'a domin wurin bugun guda suka yi shi in wani malami ya ce al-mujalladi na biyu kenan shi taba'ar da take a hannunsa mujalladi biyu ne kaka kuskurantar da shi shi yasa wani littafi wata matsaba'a sai ta buga shi mujalladi tara wata ta buga shi goma wata buga shi sha biyu wata buga shi sha biyar to shi yasa kada ka kuskurantar da mutum baka san da wacce tsaba'a yake aiki ba sai yana daga cikin abin da ɗaliban ilimi suke yi ba ƙarsalle su yi zarbulle su tuma su ce abu kaza ba haka nan bane sai an jaji da ce kuma sai a gane haka nan ne to me yasa ni zai sa ka kanka cikin irin waɗannan abu ababen a cikin mujalladi na biyu a safha ta tas'in da shida zuwa safha ta ɗari da biyu kaga yanzu sai in ɗauko abin na arha arha saboda na rage nasa alama kaji ya ce annabu a salisu wal hamsuna kenan nau'i na hamsin da uku daga cikin ulumul qur'a dama ulumul qur'a in ka samu alal akal littafi guda hudu zuwa biyar to insha Allah dai ka samu littattafai masu muhimmanci kwarai da gaske domin littattafan ulumul qur'an suna da yawa na farko al-itqan fi ulumul qur'an na biyu البرهان في علوم القرآن نأكو مناهل العرفان نهدو التحرير في علوم القرآن نأستاذ الدكتور مساعد الطيار شيء البرهان نإمام الزركشيني شيء كما مناهل العرفان نإمام الزرقانيني الإتقان في علوم القرآن نإمام السيوطيني أنقالكم يوقع سي للتافي قدا مباحث في علوم القرآن نمنا خليل قطاع كاجي للتافي بيا إنك حد أولا قدي in ma baka samu biyar batun da tana yiwa kaga abin akwai wahala samu biyu al-itqan fi ulumil qur'an da at-tahrir fi ulumil qur'an shikenan in ka samu waɗannan don matsalolin da ke ciki ka ciccire su ka samu wani wuri da ka ajiye su kuma ka gane su to sai zaman to kana bayani kaga nan an-naw'u thalith wal 50 imamu suyuti da yazo sai yace nau'i na 53 cikin ulumul qur'an fi tashbihihi wa isti'aratihi cikin tashbihi da isti'ara to yanzu mutu bayanin tashbihi mun kai ai ba mu bayanin isti'ara ba ko to yanzu tashbihin da ya kawo shi za mu bayani yace at-tashbihu naw'un min ashrafi anwa'il balaghati kaga littafin ulumul qur'ani amma yace nau'i ne daga cikin nau'i mafi daraja daga cikin nau'i da balaga wa a'laha kuma mafi kai kululuwa qala al-mubarridu wani malami ake cewa al-mubarrid fil kamil a cikin littafin shi al-kamil yace law qala qa'ilun inda ne wani zai ce huwa aktharu kalamil arabi shi tashbihi shine fi yawa a cikin duk uslubin da larabawa suke amfani da shi a cikin magana lam yub'ad yace ba za a nisantar da maganar shi ba don suna yawan amfani da shi wanda yana so ya nuna maka cewa a'a ba wai tana yiwa magana shi ta zama to gaskiya ko ba gaskiya ba amma dai saboda yawan amfani da shi suke yi a'a cewa sun fi cikin uslubi na magana ba a san abin da larabawa suke amfani da shi ba kamar wato at-tashbih imamu suyuti yace wa qad afrada tashbihatil qur'ani bit-tasnifi abul qasim ابن البندار البغدادي في كتاب سماه الجمان kunga amana ta ilmi imamu suyuti littafi zai ba zai ce maka nina da fara rubutu kan wannan fannin ba a'a zai baka magabata waɗanda suka rubutu akan wannan fannin mu ko ba mu son wani wanda ya gabace mu da wani abu bayan mun fa'idantu shi mu ce yayi kai sauka kai dai ka zamanto ka ɗauko shi sa kun ga bincike a jami'a ba su yarda sai da ni sai da masadir bai yiwa kanka zo ka kai ta rubutu babu masadir da maraja don kafin ka rubutu kan wanda ilimin an shekara dubu ana rubutu kan shi to ya za ka zo ga mutane abin da ka ga dama ina ka ɗauko wannan ma'aluma dole na sai ka hada da abin da magabata suka yi aikin shi kai ma ka kawo naka ijtihadi in kana da shi din ma mun gane wannan imamu suyuti yace akwai wani malami suna ne abul qasimul bandar البغدادي كلام بغداد يتي أفرد تشبيهات القرآن بالتصنيف duk tashbihi na qur'ani gaba ɗaya sai da ya musu littafi kaga tun ba- tun daga bare bari mu ce tun daga bakara hannasi ko mu ce tun daga fatiha hannasi amma dai daga bakara hannasi ake cewa yace to wa arrafahu jama'atun daga cikin malamai akwai waɗanda suka yi ta'arifin at-tashbih minhum as-sakaki akwai malami suna ne sakaki sai ya ta'arifin sa bi annahu dalalata bi annahu dala bi annahu dalalatu ala musharakati amrin li amrin fi ma'ana ya an kace at-tashbihu dalala nunawa ala musharakati amrin cewa wani abu yayi tarayya bi amrin ga wani abu fi ma'anan a cikin wata ma'ana wanda wajhu shabahi muhammadun kal bahri fil judi muhammadu tamkar kogi yake wajen kyauta wajen samun alkhairi a gunsa kaga ma'anan li ma'anan yace wa qala ibnu abil isba wani malami da kace ma ibnu abil isba huwa ikhrajul aghmadi ila al abhari shine ka fitar da aghmadi abinda a koye gani ko ila al abhari zuwa ga abu abu mafi sarari domin in an ka ce abu ba a fahimce shi ba da an kamanta shi da abinda an ka sani ma'ana kamar an kusanto da shi wa qala ghayruhu waninsa ya ce shi ibn abil isba amma ba faɗi kowane ne ba nan huwa ilhaku shay'in shine a rishikar da wani abu ko a haɗa wani abu bi zawi wasfin da wani abu mai sifa fi wasfihi a cikin sifarsa wani abu yana da sifa to sai a ɗauko wani abu sai a tara shi a haɗa shi da wannan abin cikin wannan sifar ta wancan ɗin kaga dai har yanzu da shi na nuna maka ta- malamai sun yi ta'arifin tashbihi kala daban-daban yace wa qala ba'dhum sashen malamai ya ce huwa an tufbita lil mushabbahi hukman min ahkamil mushabbahi bihi shine ka tabbatar ma lil mushabbahi ga abinda an ka kamanta hukman wani hukunci min ahkamil mushabbahi bihi na daga abinda an kai kamanci ciniya da shi sai ce hukunci to ai sifa ba hukunci ce domin in ni cewa ne makaryaci ne na tabbatar da sifa ta karya zuwa gare shi hukunci ne na yi an gane ko to duk dai wannan yana kawo maka yadda malamai suka yi ta'arifi shi yasa wani bi idan ta'arifi ya zama to daya galibi ba bukata sai ka kawo uku ko hudu ko biyar in ba sabani akwai ba amma ya akwai sabani wani lokacin ana kawo su sai a nuna bambancin da yake tsakanin su da wanda ya fi sauki ko wanda ya fi zaman towa ta'arifi jami'an ma'ani'a ya tattaro dukkan abin da ake bukata kuma ya hana siffar da ba ta wannan abu ta shiga ba sai a kira shi wato ta- wato ta'rif ko hadd ana kiran shi ta'rifi ana kiran shi haddun jami'un ma'ani'un to yanzu nan imamu suyuti ya bamu abu biyu ya bamu tarihin wani malami wanda ya rubuta littafi a cikin tashbihi ya arrafa muna abinda ake nufi da tashbihi sai abu na uku a gurguje saboda lokacin mu ya zo kafin mu je eh, mu dawo mu bada misalan da suka zo cikin alkur'ani yace wal gharadu minhu abinda ake nufi da shi tashbihi ta'nisun nafsi sa marayuwa da tsuwa shine ta'nis da alhamza ta'nis kun gane ko yawwa ya an ka ce ta'ani ta'ani an ka sa sa'u ya koma mai da abu mace daga al'umsani al-mu'annas amma an ka ce ta'ani da sinun samun natsuwa ko sanya natsuwa mun gane yawwa sannan kuma an ka ce al'unus al'unusa da ainun da nunun da wawun da sinun da ta'un an gane ko nan sai shi koma samun mata waɗanda ba su da aure waɗanda girman su yau samun jawarawa mata masu yawa cikin al'umma nan ne shine urusa wanda ciwo ne wanda galibi ana samun shi a kasashen larabawa wasu kasashen larabawa mace mai shekara 35 budurwa ce zak ba a mamakin ba ta yi aure ba sai in ta har haura ma 40 saboda su ci aure na musu wahala muku nan mace in ta kai 20 ma ha za a fara tsoro ko ba karan bane to su bai 30 can ko zan ci aure ba ta yi wani lokaci al'unusa kenan yace to wal gharadu minhu ta'nisun nafsi abinda ake nufi da tashbihi a sa ma rayuwa natsuwa bi ikhrajiha a fitan mata da abu min khafiyyin abinda a koye ila jaliyin ya koma a sarari a bayyane wa idna'ihi da kusanto da shi daga addununa idna'ihi al-ba'id min al-qarib a kusantar da al-ba'id abinda a nesa min al-qarib zuwa ga wanda yake kusa ma'ana abinda an nesa a yi kusa da shi liyufi da bayanan don jama da wani bayani waƙila ko ko wa idna ihil ba'id a nisantar da abinda yake nisa min alqarib daga abinda yake kusa a nuna ba ɗaya suke ba waƙila waɗansu malamai suka ce abinda dalilin da yasa ake yin at-tashbihu al-kashfu anil ma'na al-maqsud a fitar da ma'anar da ake son a fitar an gane ko ma'al ikhtisar tare da takaitawa ba da shi tashbihi galibi akwai akwai takaita bayani a ciki to kaga dai al-aghrad can mun karanta sun ce aghraduhu kathira sun ka kawo wadansu daga ciki kenan wannan ya nuna ba cewa ba wadanda suka kawo dai bane a ka'ida ta ilimi sai ka ce yan abu yana da yawa yana da yawa amma za mu ba da misalai wani ko sai ce maka a shi ya baka bayani bakin shi an kai karshe kai na karshen ilimi wa adawatuhu shi na da adat wanda muka ce sun ce yana da adat hurufun wa asma'un wa af'alun kaji abinda can bu su kawo ba can sai sun ka ce adatun alkafu wa ghairiha kaga kafun harafi ta bayanin su a dunkule ki shin hurufu ɗaya ne ko akwai asma ko akwai af'a to shi imamu suyuti da yazo kaga ƙarin karatu sai ya ce hurufun akwai haruffa wa asma'un akwai sunaye wa af'al akwai fi'illai to nan ya kamata mu burki in ya so sai mu tashi kan hurufun din nan da asma'un din nan da afa'alun din nan da Imam Sudi ya faɗa mu gani akwai su cikin Qur'ani ko babu su shi ilmin balaga yana da alaka da Al-Qur'ani ko bai da abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم